الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا يومنا رانا الصبر ashirin da uku ga watan rabi'u nisani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka al'ajin rumiya ala tariq su'al wal jawab ma'al irab na abdulkadir al-baskari rahimahullah za mu tashi a shafi na talatin da bakwai a wannan darasi na takwas malai ce babu lafa'al wannan babi zai bayani akan abin da ya shafi karkasuwar ayyuka a gidan nahau yauwa yadda malamai na nahau suka kasa fi'ili tare da bayanin kuma kowane kashi ya ce su'al tambaya ila kam yanqasimul fi'il wai fi'ili a gun malaman nahau nawa ne ya kasu mala ce yanqasimul fi'ilu ila salasati aqsamin shi fi'ili ya kasu kashi uku ne wannan suna cewa bilistiqra'i wa tatabbu an bi alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatattu da maganganun larabawa aka ga ba wani fi'ili da zai fita daga cikin uku din nan to wannan shi ake kira da al-istiqra wa tatabbu shine yace madin kashi na farko akwai fi'ilin da yake madin wanda ya riga ya gabata eh tun kamin ma a yi magana ya riga ya auku kuma ya ma wuce kawai yanzu labari kake bayarwa sai kawo ta'arifin sai ce wa huwa ma dalla ala husuli shay'in qabla zamani takallumi shi fi'lun madin shine duk wani lafazi da ya nuni akan aukuwar wani abu tun kamin mai magana ma ya magana abin ya riga ya auku misali kace zahaba to ai sai bayan ya yi tafiya ne sannan ka samu damar cewa ma zahaba ne kaga tun kamin ka yi magana tafiyar ta riga ta auku ta riga ta auku labari kawai kake bayarwa shine ya kawo misali daraba wa qara'a wa kataba daraba ya buga wa qara'a ya karanta wa kataba ya rubuta kaga dukkaninsu kamin halshen ka ya faɗa sun riga sun auku to duk wani fi'ili da yake nuni akan wannan shi ake kira da fi'ilun madin wannan shine ta'rifinsa idan an ce kai mana ta'rifin fi'ili wanda yake madin sai ka ce ma dalla ala husuli shay'in qabla zamani takallumi wa mudari'un kashi na biyu shine fi'ili wanda yake mudari'i wa huwa ma dalla ala husuli shay'in fi zamani takallumi aw ba'dahu shi kuma fi'ili mudari shine duk lafazin da zai nuna maka wani abu ya auku a lokacin da ake magana lokacin ya auku ko kuma bayan kammala magana ɗin lokacin da ake magana shine alhal dama shi alfi'ilul mudari'u to yana da dilala guda biyu ko da ya dilala akan hali yanayin da ake ciki baya nuni kan abin da ya wuce in ba an samu wata karina ba ko kuma ya nuni kan cewa a'a nan gaba shi ake kira da al-mustaqbal to shine au ba'ada sai na hau ya ce misali ya duribu yana bugu in ka ce yana bugu to dalala biyu yake nuni a kai ɗayan biyu ko dai lokacin da kake magana ka gan shi yana nan yana yi ko kuma a kana nufin ya daribu zai buga daga wannan almustaqbal kenan to duk inda ka ga siga ta fi'ilin mudari'un ko ya dauki ta farko ko ya dauki ta biyu kaga shi ma'anarsa tana ɗan da faɗi sama ga tami yawa tun da shi madin kaga ya taƙaita ne iya abin da ya wuce ta wannan shi ne haka wa ya ƙara'u yana karatu to za ka yi fassarawa yana karatu za ka yi fassarawa zai yi karatu duk zai ɗauka yawa imma ya dullu alal hal awil mustaqbal wa ya katubu yana rubutu wa amrin sai na uku shine na umarni shi kuma ta'arifinsa wa huwa ma dalla ala talabi shay'in ba'da zamani takallumi shi kuma duk lafazin da zai nuna maka ana neman a zo da wani abu amma wannan abin ba za a zo da shi ba sai bayan gama maganan mai magana shi kuma shi ake kira da fi'ili na umarni ina misali ya ce na misali idrib a gani sanda kake ba shi umarni cewa bugi ne. to kaga ai bai riga ya buga ba sai ka gama magana ne sannan me to shi kuma duk lafazin da zai baka wannan ma'anar to shi ake kira da fa'ilu amri waƙara karanta wakatub rubuta to kaga dukkaninsu na tsakiyan shine alfa'ilul mubari ma'anarsa ta fi yalwa ta fi faɗi sai tambaya ta biyu ma ya khusu kulla wahidin min hazihi al'amsila to menene khususiyar kowanne daga cikinsu ma'ana kowanne daga cikin fi'illan nan guda uku waɗanne abubuwa ne yake ɓanta da su banda ɗan uwansa sai ce maka jawab amsa almadi shi alfi'ilul madi maftuhul akhiri abadan shi daga cikin hususiyarsa har abada duk inda ka ganshi to za ka ganshi an gina shi akan fataha in dai mujarradi ne ba haɗa shi da wani abu ba yani abinda ake nufi ya kunu mabniyan alal fathi ma'ana yana zamowa abin ginawa a kan fataha ina misali ka ba ya buga wakata ba ya rubuta malam ya bihi damiru raf'in mutaharrikin in dai ba a samu damiri na raf'a ya sadu da shi ba mai wasali shine ta ulfa'il to anan kan fayubna ala sukuni a nan ba akan fataha za a gina shi ba za a gina shi akan sukuni na hau misali ka ɗauko daraba ɗin can sai ka ce darabta kaga an haɗa shi da ta tun da asalin fi'ilin dadun ra'un ba'un daraba to sai kana son ka ce da abokin magana ka ya buga to shine sai ka ɗaure ba'un ɗin da ra'un sai ka ce darab sai ka ɗauko ta'un ɗinsa sai ka ce ta kowa ka tabta to kuma da hukuncin ɗaya ne da ta'un ɗin ta mai magana darabtu ko ta'un ta almuhaɗa ba ta mace darabti to anan yubna ala sukuni yawwa sai ka ce darab فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل المتحرك وضمير الفاعل ضمير بارز متصل مبني على الفتح وعلى الضم وعلى الكسر في محل رفع فاعل to kaga shi daga cikin khususiyar sa kenan sannan sai ya ce bi sukunil ba'i fihima kaga duka ya zo da ba'un sukuni a cikin misalin nan guda biyu da ya kawo ma watta'u ita kuma ta'un dhamiru raf'in fa'il dhamiru raf'in fa'ilun da ita ake kira da dhamiri ma'ana wakilin suna raf'in kuma ta zo mahallin raf'a fa'il kuma ita ce mai aiki au dhamiru jam'i muzakkarin ko kuma ya sadu da damiri na jam'i na maza, to nan fayyubuna alabbon ne, in ya saru da wawul jama'a, to sai a gina shi akan dhamma sai a gina shi akan dhamma na misali darabu kaga daraba ne to yanzu kana son ka ce sun buga eh to madadin ka kawo sunayensu sai aka ce an wakilce ka ga wani abu wanda zai zama bamiri wakili akan sunayen nasu in su miliyan ne kaga balaga ta larabci kenan da ba bi wannan hanya ba sai ka jero sunayensu in sun kai miliyan daga ƙarshe sai ka ce sun yi kaza gama sai aka hutar da kai wannan sai aka ce to da raba ɗin nan tun da so kake ka ce ka ba da labari sun buga mutum uku ne ko hudu ko biyar ko goma ko dubu ko nawa ne to sai ka kawo wawul jama'a ita kuma wawun fataha ba ta janta ban ma ke janta tun da sake na ci to shine sai aka ce a canza waccan fataha ta daraba ga ba'un din a ɗauko don ma sai a ɗora ma ba'un din sai a ce dara bu sai ta ja wawun din to ka zo lirabi sai ka ce darabu eh darabu sai ka ce fi'lun madin mabniun ala dhammi litasalihi bi wawu jama'a wa wawu jama'a damirun barizun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun haka wa katabu sun rubuta duk bayanin ɗaya ne fabuniyatil ba'u anan to kaga ba'un an gina ta akan mi fihi ma a cikin misalan nan guda biyu ala dhammi akan dhamma to me yasa aka gina ta akan dhamma limuna sabatil wawi don ta yi dangantaka da wawun tunda wawun dhamma ke janta allati hiya dhamiru jama'ati zukuri wawun din da ita ce dhamiri na maza na jam'i na maza fa'ilun kuma ita ce fa'ili to mun ji mun ji khususiyarsa wal amru shi kuma fi'ilu amrin majzumun abadan to shi kuma abin waje zama ne har abada e to wannan ya bi ibaran mai asalin littafin ibnu ajiru shi kuma ibnu ajiru a bisa fahimta cewa fi'ilu amrin majzumun abadan to ya bi ra'ayin kufa malaman kufa suke da wannan fahimta amma malaman basara sun saba musu sun ce a fa'ilu amrin mabniyun ala sukun dai an ka ce majzumun to ya zama mu'rabi ya zama ya zama mu'rabi kenan bai cikin almabniyat a fahimtar su malaman kufa gawa malaman basara sai suka sai suka saba musu yawwa kuma ra'ayin su basara din shine mafi inganci an gane shi ne mafi inganci ko mafi yawan malaman nahawu da suka zo daga baya-baya a kansa suke yawwa su al'imamu sibawaihi duk akan wannan fahimta suke tunda shi kaga a jigo ne kusan makarantar basara akan nahawansa ta gini eh akan nahawansa ta gini so da haka a fahimta su su in kace misali idrib su mutanen malaman kufa annuhat suna cewa idrib din nan an yi takfifin sani daga fi'ilun mudari'un wanda ya haɗu da lamul amri suna cewa asalinsa litadrib litadrib kaga wannan lamun ana kiranta lamun amri to wai sai suka ce wai sai aka da aka zo ana son a a narkushi wannan tunda wancan fi'ilin mubari'un ne ya haɗu da lamun amri to ana so a samu fi'ilu amrin suka ce sai aka yi tafifin aka cire wannan lamun din kaga ya koma tadrib to wannan ta'un ɗin kuma ta'ul mudara'a ce sai aka cire ta da aka cire ta zadun ɗin ita kuma sake na ce saboda ta'ul mudara din ta daure shi tab saboda haka badun yanzu tana buƙatar abin da zai daure ta to shine sai aka aro alif sai aka ce idrib eh to da ga du sai malamai suka ce ai duk wannan takallufa to babu buƙatar su eh to su hujjar wai hanyar da aka bi aka samu fi'lu amrin kenan duk fi'lu amrin da ka gani to ta wannan hanyar aka same shi to amma wannan kaga a takallufat ne eh kuma nahau kusan ba a buƙatar abubuwa na takallufat kaza da sauransu in ga hanya wadda take za ta fi zama shortcut mafi sauƙi to ita ake bi fa huwa yubna ala ma yujzamu bihi mudari'uhu ana gina shi akan abin da ake wa fi'ilinsa na mudari'insa jazama shine kaga abin da muka yi bayani abin da ake wa fi'ili mudari jazama akan shine sukun to sai suka ce wai shi ma fi'ilu amrin tunda an narko shi ne daga fi'ilul mudari fi'ilun mudari'un to sai a yi masa jazma shi ma da abin da ake wa mudari'insa amma duk wannan magana tasu tana da rauni to shi abdulkadir albaskari ya bi asalin ne madadin ya ɗanyi masa ta'akkubi to wala Allah kila shi ma ya gamsu da abin da ya kawo fa in kana mudari'uhu sahihal akhiri in mudari'insa ya zama mai lafiyar karshe bai da harafin illa to fa yujzamu bis sukuni anan fi'lu amrin sai a bai dauri da sukunin wa in kana mudari'uhu mu'tallal akhiri in kuma mudari'insa yana da illal karshe fa yujzamu bi hazfi akhirihi sai a mai jazma da shafi harafin karshe din ga misalansu su duka na hau misali idrib ka buga wakatub ka rubuta waksha ka ji tsoro wada'u ka kira wajiri ka gudu to za mu ga idrib kaga sayihul akhiri ne shi yasa sukunin ya bayyana wakatub shi ma sayihul akhiri ne amma waksha da wada'u da wajiri kaga mu'tallul akhiri ne domin waksha daga mi daga yaksha ne daga yaksha ko aga akwai alif to sai aka shafe wannan alif dama don mu'talli in za ka yi umarni da shi to za ka shafe harafin illa wannan ita ce ka'ida haka wada'u kaga daga yada'u ne akwai wawun to sai aka share wawun wajiri daga yajari ne sai aka shafe ya'un to abin da ke munasaba da alif fataha shi yasa aka wa shinin fataha aka ce waksha waksha saboda abin da ke jan alif shi ne fataha haka abin da ke jan wawun shi ne damma shi yasa aka wa ainun damma aka ce wada'u abin da ke jan ya'un shi ne kasara shi yasa aka wa rawun ɗin kasar aka ce wajiri wajiri ka gudu bitaskinil ba'i fil awwalaini tare da wa ba'un sukunin a misalai na biyu idrib wa katub wa hasfi harfil illati min salasatil afa'alin naqisa ya kamata a fa'al ɗin shi ma ya zama da ma'arifa minas salasatil a fa'alin na ƙisati wato da shafi harafin illa a cikin wato misalai uku na ƙarshe waksha wada'u wajiri kaga duk an shafi harafin illa to shi wannan yana daga cikin hususi ya fi'ilo amri والمضارع كشينأك مضارع وهو ما كان في أوله حرف من حروف المضارعة شيء الفعل المضارع daga cikin hususiyarsa shine farkonsa zaka ga ya buɗe da ɗaya daga cikin huruful mudara'a huruful mudara'a wa hiya hurufu zawa'ida su ne harufan ƙari ai za'ida ma'ana ƙara su akai ba sa cikin asalin kalma ɗin ala asalin fi'ili ba sa cikin asalin fi'ili an yi ziyada su ne ta kunu fil mudari faqat ba su zuwa ga madi ba su zuwa ga, ga amr suna zuwa ga mi ga fi'ilul mudari yajma'uha qauluka faɗanka a cikin wannan kalma ya tara maka harufan nan sai ka haddace kalmar anaitu shikenan ka samu hamza ka samu nunun ka samu ya'un ka samu tawo to duk fi'ili mudari'i dole ne ya fara da ɗaya daga cikinsu shi bai da wahalan ganewa in ma baka riƙe wancan ta'arifin nasa ba to ka haddace waɗannan harufan da ka zo sai ka duba farko ka gani me ma'anar anaitu ya ce bi ma'ana a daraktu ana fassara shi da ma'anar na riska na fahimci kaza haka kuma ana fassara shi da ma'anar na nisanta wa huwa marfu'un shi alfi'il mudari'u ane masa raf'a hatta yadkhul alaihi nasibun sai lokacin da aka samu nasib ya shige shi to sai ya canza masa wannan rafa sai ya mai da shi mansubi fayan sai buhu sai ya masa nasaba au jazimun ko aka samu jazimi ya shige shi faya jizimuhu sai ya masa jazama eh to na wasu ɗin yanzu ne zai kawo maka har mu taɓa su ko kaɗan ne sai ce su'alun tambaya mahiyan nawasibu me ake kira da nawasibul fi'lil mudari jawabin amsa yace an-nawasibu asharatun guda goma ne da ka haddace su shikenan duk sanda ɗaya daga cikinsu ya biyo bayan alfi'lul mudari to yansibu sai ya masa nasaba sai ya goge waccan raf'a din wahiya ga sunan an walan wa izan wa kai wala mu kai wala mul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawu wa au to su ne in ka haɗa su za su baka goma duk wanda ya biyo bayan alfi'il mudari'u cikin waɗannan da aka ambata to zai mai nasaba to malamai sun kasa su kashi kashi zuwa gida biyu sun ce kismun min hayan sibu bi nafsihi daga cikinsu akwai wanda shi a karan kansa yake wa fi'ilin nasaba ba bil wasida ba shi karan kansa wahiya arba'atun guda hudu ne a harufin arba'atu a harufin harafi hudu ne da an da lan da izan da kai to su waɗannan su da kansu suke yin nasaba an gane wa ƙisimin kashi na biyu su kuma yansibu bi wasitati an mudmaratin su kuma suna yin nasaba ta hanya an wadda take amma ba a ganin ta an ɓoye ta kenan su aikin su kaga bilwa su ɗari su guda shida ɗin nan su kuma waɗancan guda hudu aikin su mubasharatan mubasharatan wahiyar sittatu a harufin harufa shida ne na farko lamu kai wa lamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawu wa au ka gani to wannan shi ne saboda haka du su kowannensu yana yin nasaba ne bilwasiɗa ma'ana saboda tahowar an amma an ɗin kuma an ɓoye ta ba a bayyana ta sai cewa misali zalika ga misalin wannan bayanin faɗin allah ta'ala a cikin suratu yusuf wa akhafu an ya akula huzzi'ibu ina jin tsoron kirkeci ya canye yusuf nabi yakubu yake gaya wa yan uwan annabi yusuf sun nemi ya haɗa su da shi su dinga zuwa kiyo sai ce a ina jin tsoro karkeci ya canye shi karen daji to kaga an ya akula asluhu ya akuluhu eh ya akulu lamun din nan ruf a gare ta amma sai gashi an mata nasba saboda an saboda saboda an eh za a yi la'irabin ta nan gaba sai alwawu sai ka ce bi hasbi ma qablaha da aka ce wa akhafu sai ka koma mi ya biyo kamin kaminta to sai ka hada da abin da bayanta da abin da a gabanta sai ka gani in wa al'aqab ce sai ka ce wa al'aqab ce in kuma babu alaka da waccan jilla da wannan ta zama isti'nafiya kenan sai ka ce wawul isti'naf da shi yasa aka ce bi hasabi ma qablaha ana ba ta hukunci gurgurun abinda ya zo kamin ita wa akhafu sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un fi'ili ne mudari'i abin wa raf'a wa fihi dhamirun mustatirun a cikin shi akwai dhamiri da an ka boye wujuban dole taqdiruhu ana wanda yana koma zuwa ga annabi yakub mai magana fa'ilun kuma domirin shine fa'ili wa an da yace an ya akulahu dhi'bu an din na harfu masdarin wa nasbin mabniun ala sukuni ya akula shine mahallu shahid sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun ka gani ko mansubun bi an wa alamatu nasbihi alfataha eh wal ha'uhu din nan damirun muttasilun damiri ne wanda aka sadar da shi da fi'ili mabniyun ala dhamm kuma an gina shi akan dhamma fi mahalli nasbin maf'ulin bihi a halin fi mahalli nasbi maf'ulin bihi a halin nasba ya zo kuma shine maf'ulin bihi tunda zamiri yana komawa zuwa ga yusuf alaihi salam an ya akulahu azzibu kada kirkeci ya canye shi shi annabi yusuf to saboda haka shine maf'ulin bihi wazzibu fa'ilun fa'ilu ya akula tunda shi zai ci ko wal jumlatul fi'liya to kaga jumla ta fara da aiki ita ake kira da al jumlatul fi'liya duk jimlar da kaga farkonta fi'ili ne sawa'un madin ko amr ko mudari sannan wani abu ya biyo baya na suna to ita ake kira da aljumlatul fi'iliya kamar in ka duba kaga ta fara da akhafu in kuma baka ɗo wannan jimla ba an yi akula shi an harafi ne la yi utabaru bihi kaga ya akula hu kaga fi'ili ne eh dahu suna ne azzebu shi ma suna ne to irin wannan jimla sai a kira ta me aljumlatul fi'liya saboda an bude ta da fi'ili to shine ma yace wal jumlatul fi'liya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ita wannan jimla gaba ɗayanta an yi akula huzzaibu jimla ce fi'iliya amma akan kaddara ta a halin nasba saboda haka a madadin maf'ulun bihi take in baka gane ba gashi zai baka misali sai ce wata ƙadiru abinda a ƙaddara wa ita wannan jimla ɗin tunda jimla a khafu fi'ilin wa fa'il ce kaga mun samu fi'ili mun samu mi yawwa kuma yana buƙatar mafi'ulin bi to shine za a fitan maka to wata ƙadiru a khafu akalar zaibi lahu shikenan eh to me yasa aka yi wanda aka yi wannan takadirin saboda an wa ma ba'daha tu'awwalu bi ta'wili masdarin mu'awwal shine ka'idar ta dama saboda haka asalin wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu akhafu akala dhi'bi lahu ba wai shi annabi yusuf annabi yaqub kuren kyarkecin yake jin tsoro ba a'a canyewar da za ta yi wa ɗansa annabi yusuf shi yake jin tsoro da fatar an gane yawo ba wai kyarkeci yake tsoro ba a fahimta? eh to wannan shi ne to sai walan yusafira zaidun zaidu ba zai fita ba halin tafiya ko wa'izan tanjaha hmm? lallai ko za ka ci nasara eh za ka yi nasara fi jawabi ga ba da amsa ga wanda yake baka labari ya ce da kai sa'aji ta hidu fi dirasati lallai zan zare dantse a cikin karatuna sai ka ce a izan tan jiha lallai ko za ka ci jaraba in dai za ka yi ƙoƙari to za ka ci jaraba to fa izan harfu jawabin ita izan harafi ne na jawabi wa jaza'in da sakamako domin menene jawabin sa ajtahidu tanjaha eh in na yi ƙoƙari me zan samu nasara tanjaha kaga tanjaha ya zamo jawabi game ga sa'ajtahidu to shi kuma izan ya zamo harafi harafi ne da ake haɗawa don a samu jawabi da jaza'i da shi fannajahu ai arrifu ana nufin riba wal fawzu da babban rabo bil margubi da abin da ake kauna natijatul ijtihadi wato sakamakon kokarin da aka yi fit durusi wajen karatu to sai ce wa hafaz durusaka ka tsare darussanka ka haddace darussanka kai ta ta'allama domin ka samu damar koyon karatun fahfaz fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa fihi dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta fa'ilun to shi fahfaz fi'ili ne na umarni an gina shi akan sukuni wa fihi damirun mustatirun a cikinsa kuma akwai damiri wanda yake mustatiri wujuban kuma wajibi ne a ɓoye shi takadiruhu yadda za a kaddara shi anta kuma anta din nan shine fa'ilun wa kai shi kuma li'rabin kai harfu masdarin harafi ne na masdari ma'ana na masdari da shi da fi'ilin da biyo bayansa ana yin tawilin su a mayar da su mazdari kamar yadda aka yi can an yi akula huzzaibu an yi akula huzzaibu sai an kame da shi akala zaibi lahu to shi ne ma'anar wa mazdarin eh harfu mazdarin yansibul fi'il al mudari'a yana yin nasaba ga fi'ili mudari'i wa tata'allama fi'ilun mudari'un mansubun bi kai shi kuma tata'allama fi'ili ne mudari'i abin wa nasaba da kai وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت to sai mu kwana nan wani darasin sai a tashi wahal ta ji ugadan sha Allah nan za mu tashi saboda babin yana da tsayi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai